takwas biyu ga watan ramadan ɗauke ɗaya ga watan ramadan na shekarar hijira ta manzo alaihi salatu wasalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda kuma hakan shine daidai da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu a wannan masallaci ne albarka za a ci gaba da gabatar da tafsiri gwagwadon fahimta Allah ta'ala ya ba mu dacewa jiya mun tsaya a cikin aya ko ce a kan aya wacce ke magana kan halayya na munafukai yadda ke izgiranci ga muminai cewar akwai gungun sahabbai da suka turo akwai abubakar suke akwai umar a ciki suna da yawa jiya na ta kai tana ce abubakar kada ya turo to sahabbai ne da yawa a cikin abubakar da umar da sauran sahabbai da yawa a ciki su kuma munafukan cikin su akwai shugabansu abdullahi bin ubayy bin salul sai yake cewa ƴan uwan shi munafukai ku saurara ku gani yadda zan juyar maku da waɗannan wawaye suna isuwa sai ya rungumi abu bakar yake cewa kai ne sahibin sahibin manzan Allah abokinsa abokin zamansa a cikin kogo kai ne ka gaggata shi kai ne ka bada dukiyarka da ranka saboda shi sai na Umar shi kuma ya dadi ya kama hannun sai na Umar ya rungume shi ke cewa kai ne fitilar 'yan aljanna kai ne wanda Allah ya karɓi addinin shi da da shigowarsa kai ka ba da dukiyarka da rayuwar da rayuwar ka da manzon Allah irin na Umar shi ma ya ji dadi a an ga kai sai aka tafi to cikin sabbin da suka tawo wasu dan zauna suna dan jira shi ko shugaban munafikai bai san haka ba sai ki tsaya ko ga yadda na jiyar da waɗannan wawayen ga sunan sun tafi to kun ga gashi yadda ne masa dinnan kuma haka za ku rika mace kenan ya fi tunanin kamar muna tare da su to sai waɗancan daga cikin mummunan suka je sai gaya wa manzo alaihi salatu wassalam ga fa abin da wancan shugaban mu da kan yayi to sai wannan aya ta sauka wanda muka karanta jiya kamar ilhaqi ne yau haka ba da sai mu dukkan su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر wannan kafin mu ci gaba da karatu tun da karatun namu yana tafi da darussa mabambanta kamar yadda na alkawarin cewar haka za mu tafi cikin wannan ayoyin da suka gabata na yadda munafukai suke yi wa muminai akwai abin lura da ya kamata mu ɗauka cewar duk mu'amalar da za ka yi da mutum ka yi ta kawai ta zahiri yadda ka bayyana gare shi ya zauko a zuciyarsa ma haka kake ji gaba da shi saboda wani tabi'i yake gaya ma wani sahabi a gane wannan tabi'i ne in aka ce tabi'i wanda ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi ruwayoyi daga wajen su yake gaya ma wani sahabi yake cewa kunna na da kudu ala saladi mu mun kasance muna shiga wajen sarakuna wa nukallimuhum sai mu rika yi masu magana su sarakuna bi khilafi ma fi qulubina da abin da yake sabanin abin da muka kudurce a zakatan mu game da su wato kamar yana neman fatawa kenan ya hukunta haka sai wannan sahabi yake cewa kunna na'uddu zalika fi ahad rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam minan nifaq muko sahabbai muna kirga irin wannan a zamanin annabi cewa irin haka yana daga cikin munafinci ka zo kana yau mutum magana amma a zuciyarka ba haka ba to lallai a zamanin annabi kan wannan muna ɗaukar shi a cikin munafinci kaga bai ce mai kayan munafinci ba ko a gane wannan to amma dan wani sanyi sanyi haka game da wasu al'amura shi wannan ba a kiran shi munafinci saboda hadisi ya zo karara hadisu hanzala bin safwan ko hanzala sahabu annabi wata rana sai kawai ya haɗu da sai na abubakar shi hanzala sai da na abubakar da jiyar lawa suna haɗuwa sai hanzala ya kashe da kuka sai da na abubakar ya ce yaya me yasa kake kuka ya ce ni hanzala ni na zama munafiki ita me yasa haka ita saboda manzo alaihi salatu wasallam yana ta yana tara mai mana wa'azi idan yi mana wa'azi har sai mun ga kamar duk abin da yake faɗa kamar ga yanan gaban mu amma da mun koma gida afasna al-azwaj wal awlad wa bai'at mun yi gwagwarmaya da mata da ƴaƴa da sauran tarkacen duniya nasina kasiran sai mun manta abubuwa da yawa sai mun irin yadda muka ɗau caji a wajen annabi yanzu kun duk abin ya yi sai da haka ina ganin wannan munafinci sai sai na abubakar ji ani ma ina jin irin wannan ko inda irin wannan to ba sai wajen annabi tare da ya zanto kamar ya zabar da shi ta ga inda wannan yasa dan kana jin haka kake tunanin ka ba munafiki to kamar ni ma haddari ke mu tafi kawai aka je wajen manzo Allah aka maimaita abu to sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa ai da a ce za ku dawwama a bisa yadda kuke kasancewa a kuna a tsaya a kai wannan an gane ko da za ku dawwama a bisa yadda kuke kasancewa a kuna yadda kuke tunawa din nan ba kuma ce da za ku dawwama a haka la safahatkumul malaikatu ala kurshikum da saboda matsayi a wajen Allah mala'iku sai su rika gaggaisawa da kukuna kan shimfidin za su zo suna gaishe walakin ya hanzalatu sa'atan wa sa'a sai dai kai hanzalatu abin da ai dan lokaci wani lokaci sai ka ji kamar tunanin lahira da na kabari ya kama ko wani lokaci kuma sai ka ji kuma wasu al'amuran kuma sun zo maka na duniya ko kace ga kila ba ka sai beki ka gina gida kai waye za ka ma ke ya kai hanzalatu sai dai abin ai lokaci ne da kuma lokaci ma'ana wannan ba munafici ba ne haka Allah ta'ala ya gina rayuwar ta da haka take tafiya to da haka na kawo wannan dan kar mutum da bai da shi hanzarin da inda yake kaga ita al'arwahu sunudul mujanna rayuka runduna ce ta tattara guri guda duk abin da ka bi a zamanin baya an samu masu fito yanzu ma akwai masu mai kama da irin wannan koda bai kai ƙarfin wancan ba ko na alhairi ko na sharri duk abu to Allah ya bamu bangaren alkhairu ya ita kuma nan din samun wa idza laqul ladina amanu su waɗannan munafikai idan suka haɗu da masu imani musulmai qalu amanna sai su musu qalu ma min imani da mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah mun yi imani da alqur'ani mun yi imani da musulunci kaga an an sun faɗi wannan ne saboda musulmai su saki jiki da su suwa ‘yan uwa ne kuma domin a tafi yaƙi idan an tafi yaƙi an samu ganima su ma a raba da su a ganin kuma ɓangaren neman duniya kenan a gane wannan ɓangaren a tafi jiki da su su rika samun damar samun asiran musulmai suna turawa yan uwansu hikima ta farko kenan hikima ta biyu kuma in duk abin da aka samu wanda ba a raba wa musulmai to haddasu kuma qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim amma idan suka tafi zuwa wajen shaidanunsu ko ka ce zuwa ga wajen shugabanninsu domin shi kalaudin asalin fassara shi take keɓanta to amma akwai abin da malaman balaga suka ce mashi a tadmi a ɗauki ma'anar wani abu a ƙunsa jikin wani abu sai su rika ba da ma'anar abubuwan duka guda biyu ana yin haka bari ba ku misalin wannan cikin suratul insan inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aynan yashrabu biha ibadullah yashrabu din nan a kaidar larabci da ne da sai a ce aynan inda ma'anar ta kada yake so aynan yashrabu minha ibadullah amma an kunsa mata ma'anar wani fi'ilin an gane ko shi ya sa ta aka yi aka kawo biha a gaban to shi ma wannan kala din yakan zo ne da ba a kasance ana cewa kala ibrahim bi isa ibrahim ya ke banta da isa to amma wannan an ce ila ba ba ba ba'un aka sa to wanda yake guda maka an kunsa masa ma'anar in sarrafa an gane ko sun kaɗaita kuma sun juya sun juya sun juya sun tafi kuma da suka je sun kaɗai ka da waɗancan duk sai zai ba da ma'ana na duka guda biyu na ma'anar asali na kalmar da kuma ma'anar abin da aka kunsa mata saboda ita in sarafu din ita ce gaban ta ke zuwa da ila din in sarafa zairun ila amr misali ya ga wata ma'anar da aka kunsa cikin kalau da ba ta an gano wannan wa idza kalau ila shayadi ne idan suka tuya suka tabi suka kadaita ila shayadinihim zuwa ga shugabannin su ake so shayadinihim an ce dalilin da ya sa ake kama su shayadi saboda suna batarwa kamar yadda shaidan ke batarwa abu zarrin algifari wata rana yana zaune ma'aiki sai ya zo ya wuce ta wajen shi sai ya biyo ma'aiki a laifin salatu wasalam da suka isa inda za su isa suka zauna sai ya abazar ta'awwaz billahi min shayatin al-ins wal jin ya kai Abu Dharr ka nemi kariya a wajen Allah daga shedanin mutane da kuma shedanin aljanna sai Abu Dharr ya ce ya Rasulullahi awal al-ins shayatin yanzu mutane ma cikin su akwai shedanu sai manzo alaihi salatu wasallam ta yi akwai duk wata mutumin da ya zo shi fatar da mutane ya sa a gaba wani misali a samu wani shi ba abinda zai koya ma yara sai ta yanzu aljanu ko ba abinda zai koya masu ya shaye shaye ba abinda zai koya masu ya sai dira ya kuma gidajen mutane suna daukan masu abubuwan da amfanin su wannan ya zama shaidan ne so da yadda shaidan ke batarwa shi ma yanzu batarwa yake a gane wannan sunan shi shaidan ko da ko an yanka mai rago da wani suna na musulunci yi wannan yana nan amma dai yanzu aikin da yake yi ya mai ya ba shi sunan shaidan kaga sannan ta wai za ka lo ila shayadin zuwa ga shiranu to wasu malaman sun ce ma'anar ayi wasu kuma suka ce ma'anar ai tare da shugabannin na shugabannin su ake nufi amma tare da shugabannin akwai shaidanu ai tunda ba ma ba ma kafirai ba ko munafikai duk wani mutum ko musulmi ne ko waliyi na Allah kai ko annabin Allah ma'aiki a cikin hadisin ka tabbatacce ya ce kowa tare da shi akwai shai'a na shi ne wannan na musamman wanda kuma umarnin da yake bai ba abu ne mai kyau sai ma yake sabai suka ce yi hadda kai ya rasu na yake yi hadda ne sai dai ninawa Allah ya taimake ni ya musulunta da haka ba zai umarce ni da wani abu ba sai dai na alkhairi har kenan in an ce shugabannin ne to kowanne shugaba sai su tare da shi akwai shedan ko wai za ka lau ila shayadi ne idan wato suka kaɗaita suka tafi wajen shugabannin nasu qalu inna ma'aku sai ka ji suna ce masu to ai lallai mu kan muna nan tare da ku a cikin addini inna ma na hana mustahzi'un iyaka mu dinnan dai muna yin izgilanci muke yi me izgilanci an ce izgilanci shine al-istihfafu bi shay'i mutum ka ɗauki wani abu ba bakin kamai ba ba da shi da banza duk ɗaya shi ne shi ne kana yi ma wannan abin izgilanci kenan to yace mu ai a wadan musulmai muna yi masu izgilanci ne kawai to Allah ta'ala sai ya maida masa martani yake cewa Allah yastahzi'u bihim Allah ta'ala yana maida masa sakamakon izgilancin su an gane ko Allah yana maida masu sakamakon izgilancin su domin shi Allah ba ya izgilanci sai zai maida maka sakamakon duk abin da yake a ba kamala ba ne to Allah ba ya yi wannan abu saboda shi Allah abin sifantawa ne da dukkan kamala to amma ku izgilantiwa ai sifa ce ta kaskanta su ko ko yanzu mutum mai kima mai daraja sai je izgilanci ga wani abu ai sai a ce ba girman sa bane ba girman shi bane to da haka aka ce Allahu yastahzi bin sai an yi tawili Allah yana maida masa sakamakon izgilancin da suka yi shi ne hadisin da na karanto mana jiya wanda ya sun je shiga aljanna da kuma wasu hadisan masu kama da wannan da ma'anoni daban-daban Allah zai maida masa sakamakon izgilancin da suka yi wa yamudduhu ko wa yumidduhu Allah ta'ala yana yi masa talala kitai mutum ba wani makiyin Allah in Allah ya mai talala sai ya kawo ba Allah shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ai abin da yasa baya gaugawa saboda to ina ba a tafi inna rabbaka la bil mirsad ko Allah ta'ala yana nan a maza ta yana jiran kowa ko sauri me zai kamar kai ne fa kai ta lala da wata dabba ta da doguwar igiya duk inda za ta kai ai ba matsala to da katin da ka dinga dawo za ka isa to misalin ma ya fa ne kamar kwatsa da wa ya muddu fi dubyani Allah yana yi masu talala cikin kangarar da suke fi kai fi kai gade shedan yadda mana ali na mai ya faɗa bai to sai suna ban sha'awa yasa da dama na kan jawo yace yace domin dubo dubo wai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi san cikin ruwa ba ta bi shi mutuwa kenan bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya yi nufi ba ko ai da ya ga halaka ya so ya musulunta amma Allah ya ke Allah ya ce kai yanzu bayan da kan ka bijire ka yi kai abin da ya ga dama ka yi barna iri iri sai yanzu kuma da ya ga halaka Allah ya ce ba za a haka ba sai dai bikin da tamba mu fitar da shi ya zama aya ga yan baya shi wani kan garare ya ga ga wanda ya ninninka shi kuma ga yadda muke da shi kaga wannan kaga kana kai wani abu wanda yake ba na alhairi ba kuma Allah ya fasa kana kai to ka kiyaye kanka saboda wasu wasu ayoyi sun gwada dalilin haka Allah ta'ala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim waɗanda suke fa kafirai ko masu kama da su kada su tunanin idan muna masa talala kama alhairi ne a'a innama numli lahum liyazdadu isma mun yi muna yi masu wannan talala ne saboda kawai ki ta ƙara laifin dan nan mun kama su ba kamo bane na kuma kamar yadda wata aya din take cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ta'ala ya kare da haka wannan talala ba alkhairi ba sai da an yi da kai a kama ka kila sai ka tuba amma kai kuma an kyale ka kaga tuban tana da wahala ce to Allah ta'ala ce wa yamutuhum fi dubyani ya'mahu suna ta kai kawo tsakanin mu'minai da kafirai suna ganin kamar dabara ce amma ko ba dabara ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda waɗannan mutane su ne waɗanda suka musanyi bata a madadin shari'a ga musulunci kusa da su ga manzon Allah kusa da su idan yanzu ne ga alkur'ani kusa da su amma kuma suka kyale shi suka ɗauki wani sakarci suka je suna suna suna dogara da shi to sun musanyi bata a madadin shirya fama rajahat tijaratuhum wannan kasuwancin su da yi riba wa ma kanu muhtadin kun ba su kasance kai shirya to cikin wannan ayar akwai akwai abin da zamu duba a cikin wannan zamani dama yana da cikin abin da muka ce shi ma zamu rika hanga kar mutum ya hanga bakinsa ya dauka cewar wannan ayar kan waɗannan munafiqai kadai take magana ai malaman tafsiri sun ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab idan ka ga Allah ya magana to lafazin za ka duba ba wai dalilin waɗanda aya ta sauka su kaɗai ba su ai sun riga sun wuce ma waɗanda an gama da to kuma kana nin aya ta gama aiki kenan a har yanzu tana aiki waɗancan mutane sun watsar da alƙur'ani sun watsar da manzo alaihi salatu wassalam sun riki abin banza da munafinci yanzu ma akwai wasu abubuwan na banza wanda suke kishiyantar al'ahari yanzu za ka iya samun wani ko matashi ne ko wanda shekarun shi suka dace ƙwar'ani yana zama a ɗakin shi yana nan aiki amma ƙwar'ani sai watanni bai ɗauko ya duba bai karanta amma wayan shi kuma ko caji babu sai ya tura an yi mata sati ba dan kuma ya kira a kira shi kaɗai ba a'a saboda dan ya shiga ɓangarorin social media ya kalli banza ya kalli wofi ya kalli sakarci wani abu ba in ya kalla in dai ya ci gaba da kallo ya tsaya ya ci gaba da kallo to karshen ta bala'in da zai faru a gare shi da kuma zunuban da za a rubuta mai a littafin shi in ya gani da da zai gurin dawa bai kalli wannan abu na taɓa gaya mana a nan gurin akwai wani mutum wannan labarin an yi shi ya buɗe wani gurin a irin wannan kafafe na sadarwa europe na baka to kuma yau da gobe yau da gobe sai kuma mutuwa ta yau abokan shi sai suka rika yin mafarkinsa ga shi nan a kabarinsa amma mutane da yawa suna ta zuwa ana ta mai fitsari a kabarin ana ta mai fitsari lafiya suka je suka samu wani malami ga abin da ke waruwa sun ga wani gashi gashi malamin sai sai anya bai bar wani abu na kakan Allah wanda aka ci gaba da yi ba kuwa wanda bayan babu ransa ku je ku bincika sai suka ce to ai su sun sani in dai ran wannan abu wani goro da ya bude masu kaje kaje ana sanya abubuwa na banza idan to a ji a kokarin a sanya da za a yi to kaga to kaga ashe wannan ya ishe mu abun lura kada mutum ya musanyi wani abu ya kyala alfahari na'am a yanzu duk wanda ke rayuwa cikin wannan bi'a da wannan jama'a ya ce ba zai amfani da social media ba ba ma bai taso ba amma za ka iya to amma harshen ka yanzu harshen ba da shi muke wani tafsirin ba haka nan mutum zai iya furta harshen sai ya kalmomin kafirci ya ita musulunci to wayarka kai amfani da ita kan abubuwa muhimmai na rayuwarka in za ka kalli wani abu wanda zai nishadantar da kai ba ne in dai bai shahi sabon Allah in za ka kalli wani abu wanda zai kara ma basira da sanin zaman duniya ko wani abu na likitanci ko wani abu na sanin zamantakewa ko wani abu na na wato ainihin kasuwanci wannan abu ne mai kyau amma a ce ka rika amfani da ita wajen abubuwa na tsarai wallahi iyaka kuma iyaka saboda duk wanda ya kalli tsaraiti manzo Allah ya ce tsinan nan Allah ne da wanda ya ba ya ba tsaraitin nashi ana kallo da wanda ke kallon tsaraitin dukkan su Allah ya tsine musu kaga dole mu yi hattara kowa ya hattara kowa kana cikin duba tunda ita waɗannan shedanin ai kana cikin duba sai kaga an ji hogo to wuce gurin kawai shine zaman ka lafiya ba ka da laifi ko da amma ka sai bari ka tsaya ka gani za a gana makarka ba kuma sannan irin wannan malamai sun ce yana sa mutum ya tsufa bai da bai gani in wanda ke kallon tsare ko a zahiri ko a hoto ko a idari to jira tsufanka za ka tsufa ba ka gani kuwa zai kashe ma yi Allah ta'ala ya kare tsiraka mu riƙe alƙur'ani mu riƙe malamai na addini kada mu musanye su da wasu abubuwan na banza in muka haka kasuwanci mu da yi riba kun ba mu zanto a kai shirya to Allah ta'ala ya kare mu to waɗannan munafiqai tun daga wa minan nas kamar yadda na faɗa Allah yake faɗin sabobin su iri iri fi qulubihim marad وإذا قيل له وإذا قيل له وإذا لقوا الذين آمنوا ƙarshe Allah ya ce waɗannan kasuwancin su bai yi riba ba kun ba kan shirya suke ba domin ita duniya kasuwan lahira ce duniya kasuwan lahira ce a nan mutum zai sha wahala dan ya je ya huta aka iske mutum yana taba wani ko in zai ka wani mai shago ne ya yi zuba yana taba da da an yi zo gida da yamma ya wanka ya shiga wajen iyalin sai ya huta ko to haka duniya gurin wahala ne wajen neman lahira ma'aiki yana gaya wa sahabbai da mu duka yana cewa kowa ya dage ala inna sil'atan lahi ghaliya lallai hada hadar ubangiji mai tsada ala inna sil'atan lahi aljanna hadar ubangiji ita ce aljanna ba da wasa ake neman ta sai mutum ya tsaya tsayin daga Allah ta'ala ya ba mu iko to kuma Allah ta'ala zai ba da wani misali na su waɗannan munafikan gashi na malam bismillah
لربك مثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم Allah ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون na'am
بكم عمي فهم لا يرجعون
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masaluhu misalin waɗannan munafikai wani irin misali za a faɗa mai kayatarwa da irin uslubi na alkur'ani mai mai tsantsar hikima da iya furuci wanda zai fusko hankalin duk wani mai saurari inda misali ne na mahalicin 'yan adam ba misali ne na wani ɗan adam ba dai hikimar ta ba zai iya irin wannan misali ba masalu misalin waɗannan munafikai ka masalin lazis sauka da naran kamar misalin mutumin da ya kunna wata wuta ne mutum yana zaune a daji misali sai ya kunna wuta a kusa da shi falamma adaa'at ma haulahu yayin da ta haskaka duk abin da ke gefensa ko ina sai haske ko ina ya hango ga zaki sanya taho ga kura ga damusa ga karkanda ga maciji nau'o'in abubuwa masu halartarwa duk ya gansu wanda da can cikin duhu yake bai san su ba bai gastuwa kuma to ana cikin haka kaga da hasken nan ya tsaya ya ga inda suke ko ya san inda zai gudu ya tafi ya basu to yana cikin haka zahaba Allahu bi nurihim sai aka ce bi nurihim ba a ce bi nurihi ba kuma an gane ko an ce ka masalin lazi istawqada naran kamar misalin wanda ya kunna wuta ne amma yayin da ta haskaka abin da ke a gefen shi nan ma shi shi ko amma zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su kaga ƙwarewa ce ga wannan ba kuma ta wasa ba domin ita a da aka ce masalahun ka masalin lalisa saukana na hanko allazi din nan wanda to ana iya ɗaukar alɗin ta jinsi cewar ɗan adam kawai ba dole sai mutum da yawa to ana iya ɗaukar shi kuma a matsayin a wato mutum da ya duka to tunda ana ɗaukar shi a haka ana ɗaukar shi a haka sai Allah ya amfani da su duka a aya ɗaya an gane wannan ko ka masalin da zis tauƙada naran falan ma a ba'at ma haulahu zahaba Allah bi nurihim dan kuma sai Allah ya tafiyar da hasken nasu wa tarakahum fi zulmatin la yusirun sai Allah ya bar su a cikin duhunnai ba su ganin komai abin da ke gaban su kaga daga nan kila in ya tashi yayin nan gurin ya hadu da zaki ko in ya tashi yayin nan gurin ya hadu da kura ko in ya tashi yayin nan gurin ya hadu da bace to shine misalin munafikai to amma me ake nufi da misalin malamai sun yi maganganu iri-iri mabambanta kuma daga cikin manganin da suka yi kaga shi munafiki farko dai kafin ya shi musulunci bai san wuta ba an gane ko bai san azabar kabari ba bai san azabar fitar rai ba ba duk bai san waɗannan ba tunda yana kafiri ne zalla kawai bai san duk irin waɗannan abubuwan ba na azabar ranar tashi alƙiyama ta tsayuwa da kusantowar rana da duk bai sani ba to yayin da ya ce ya karɓi musulunci da wasa da gangan sai aka bayyana mai da waɗannan abubuwan duk ya gansu haka yanzu duk ya gansu da ya san su to ana cikin haka kuma sai kuma shakku ya zo ya same shi ya ƙaryata waɗannan abubuwan kaga ya dawo yanayin da kenan kamar yadda da wancan ba ba ba wutar yana cikin duhu a yadda yake sai kuma ta haska mai ya hango abubuwan ban tsoro wanda hankalin shi ya tashi da su wutan na mutuwa kaga ya dawo yanayin sanada to shi ma lokacin da wannan shakkun ya zo masa sai ya dawo yanayin sanada matsayin kamar bai yarda da su ba bacin kuma to an nuna mai ya gani ita kuma zuciya ji abin da ta gani goge shi yana da wahala barin ba mu misalin wani abu ina zan dawo kan wani a cikin littafin wani littafi da ake kuma shi al-fukistatin wa kissa littafi ne mai labarai daban-daban iri-iri guda dubu da guda daya ba dare dubu da daya ne waɗansu wani suke rubutu ba wannan abubuwa ne muhimmai wani malami ne gawurtacce wani ɗalibi ya zo gaishe shi ina so in zama mawaƙi na hakika mai fasaha marubucin waƙoƙi na hikima ba wai irin na wasa ba ita to shi ke ina so ka je ka haddace baiti mawaƙa dubu arba'in na mawaƙa mabambanta ka je ka tattara su ka haddace ya tafi kuma ya ta kokari ya ta kokari har sai da ya haddace su din ya dawo ya ce na haddace shi to madalla ka yi rabi ita ko rabin ma baka yi ba so nake kuma ka je kai kokari ka manta waɗannan baitocin kuma da ka haddace su dawo ka babba ka san su yadda to lallai ka wannan na san ban yi ba saboda yanzu mance su wanda na haddace su da a ce na dawo na manta su ya fi wahala a kan haddace su da to an ce sai ya tafi din tun da ya dora wa kai shi tun da harka ce ta jahiliya ba lokacin musulunci bai zo ba ya tafi ya kama harkoki na na duniya ya watsar da al'amuran neman ilimin ba ya kama harkokin shi na duniya a shirman shi ya dawo ya dawo wani dai mutumin gargajiya kai wanda bai san komai ba bayan tsawon shekaru sai ya dawo ya same shi ke to na manta waɗannan baitoci ita to yanzu zai fita kai waka yanzu na yadda za ka iya yin waka tunda ka haddace dubu arba'in kuma ka manta shi duk lokacin da wata kalma za ta zo maka ba ma ka san daga wata waƙa wane ne ka ɗauko ta shi hikimar da ya mai kenan to su ma waɗannan yayin da ba su san musulunci ba su san waɗannan abubuwan na ban tsoro da aka faɗa ba wannan kaga dama ba wata matsala to amma yanzu da an gaya musu kuma har sun gwada kamar sun tsani kuma suka dawo suka musa cewar abin ya kankare daga zukatan nasu yana da wahala sai dai kawai shakkun ya yi ƙarfi da yawa da aka sai zautu suna haka suna dubayya wannan shi ne ɗaya daga cikin manganin da in manganin da malamai suka kai wannan aya yana da yawa idan muka shigarci da kawo su to za mu ko gobe ma na Allah ba za mu iya sai dai mu dinga yin magana kan su kawai sai Allah ta'ala ya ce summun su dinnan kurame ne ba sa jin gaskiya ji irin na karɓa amma an gane ko domin shi kunne ya ji magana kawai ba shi ba ne manufa a'a ya karbe ka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wata iyaha uzunun wa'iya wannan wa'azi kunne mai kiyayewa shi ne yake kiyaye dan kawai ka ji magana haka shi ke gwada cewa ka yi da ita to da haka su koda suna bi ana karanta qur'ani sun mun sun kurame ne yadda kurman da bai zama ba zai fa'idantu da shi ba su ma yadda Allah ya tsarka su ka annahum ko kushubun musannada sai ka ce wasu azarori ne wanda aka dingine kawai ba kamar ma ba a gaya musu ba suna cewa ayyukum zadadu hadhihi imana ba tsakanin sai aka sauka da shi shi kuwa ta kara mai imani ma'ana shi ne magana ba ta kara mai su ma ko munafikan sauran ba za ta kara musu amma masu imani tana kara musu da haka su summun ne sannan kuma bukumun bai bayi ne ba za su iya furta gaskiya din ba su iya furta gaskiya bai bayi ne fahum la yarji'un da haka su dinnan ba za su dawo daga batar da suke a kai duk abin da za a gaya man su ji ba zai sa su daina ba. su kuma aka nemi su faɗa ba za su faɗa ba da haka ba za su taɓa dawowa daga tabarki ba to wannan shine ake ce mashi babu san ba an ce katama Allahu ala qulubihim ba kafirai ko to akwai dabu wanda kuma ko musulmi ana ma haka idan dai zaka ga gaskiya ka ki ka ki daukar ta da gangan to in kai wasa Allah ta'ala shi kuma zai yimka zuciyar ta ta yanzu to duk gaskiya da za ka gani nan gaba kuma ba za ka yi nan sai dai wanda ta dace da san zuciyar ka kaga hey zan so ba gaskiya kake bi ba ne kake bi san zuciyar ta kake bi ba da aka bi har tara duk lokacin da aka gaya mana wani abu na gaskiya mai kokari mu dauka ina ba ta gano wannan to Allah ta'ala ya ba da jiko haka summun bukumun umyun fa hum la yarzu aw ka sayyibin أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ya kare farko يكاد البرق يخطف أبصارهم eh كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم na'am إن الله على كل شيء قدير Allahu akbar to ga kuma wani misali na biyu da Allah ta'ala ya kafa kan munafikai amma su waɗannan munafikan an ce wato hasken imanin wani lokaci yana tasowa ya kabe kamar zai rinjaye a kan wancan munafikin nasu sabanin waɗancan wanda Allah ya ce summun bukumun umyun fa la yazu to su waɗannan wani lokaci sai hasken imanin ya taso ya kamar zai danne wancan nifaq din da ke cikin zukatan nasu to su za a ba da misalin su yanzu yace auka sayyibin minas sama ita ma tana da fasarori daban-daban dan shi mai jalali ne yace auka sayyibin minas sama auka ashabi sayyibin yace ko kuma kamar wasu mutane ne ma'abota ruwan sama wanda ruwan sama ya sauko musu shi haka yanzu su ko ibnu kasir abin da yake ne bashi akan zahirin sa cewa auka sayyibin minas sama ko kuma kaman wani ruwa ne na sama minas sama'i wanda ya taho daga girgize shine as-sama a nan wurin girgize saboda akwai gatan ah, balaga ana faɗin sunan abu da abin da yake cikinsa ai girgize a sama yake ko ka taɓa ganin girgize a ƙasa a sama yake da haka minas sama daga girgize fihi zulumatun waradun wa barqun wanda cikin wannan ruwan sama shi mai jalare ne ya ce fihi inna mana fis sahabi din al-mu'abbar anhu fis samai ma'ana as-sahabu fihi dinna amma mai hashiyar sawi al-allamatu sawi sai ce wal munasibu abinda yafi dacewa lamirin nan na fihi ya zamanto ya koma zuwa da sayyibin din saboda ai kaga as-sama'u dinnan ai lafazi ne mu'annas amma sayyibu wa lafazi ne mufakkar da ka fihi ba fiha aka ce wallahu ta'ala a'lam to da ko dai kamar ruwan sama ne daga girgijin fihi zulumatu wanda cikin shi akwai duhunnai wa ra'adu akwai cida wa barqun akwai walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi azani amma za ka ga suna sanya asabi'ahu waɗannan ba sune asabi'u da Allah akwai wanda ya sanya sanya waɗannan yatsa cikin kullun shi to Qur'ani yana cike da abubuwa na na isti'ara ai anamilahu kai anamilahu din ba ba dukan su ba dar gefen wannan gaba ita suke sanya ita ma gefen ta kawai amma za ka ce yatsun su ya karu na asabi au suna sanya yatsun su an dai gara ba da yatsun nasu kaga nan kuma bala cikin cikin cikin maganan balaga kaga an ambaci itlaqul kulli wa iradatul ba'd an gane ko an faɗi duka amma sashi dan wani sashi ake ne an ce ya su amma gefen yatsun ake ne ya zanuna asabi ahum suna sanya gefen yatsun su fi azanihim a cikin kunnuwansu minas sawa'i saboda wannan tsawa da suke ta bi tana tana faduwa ba ka tsotawa hazar al-maut suna yin wannan ne saboda jin tsoron mutuwa an gane ko hazar mut ya Allah ta'ala ya ce wallahu muhidun da mako a ce wallahu muhidun bihim inda an faɗi haka shikenan sai a ta tarar da shi waɗannan munafikai me haƙiƙanin su ne to sai Allah kawai ya faɗi haƙiƙanin ga inda suke kawai wallahu muhidun bil kafirin Allah ya kewaye sani da waɗannan kafiran bai kai munafukai ba saboda ai a hakika su su sun su sun tabbatar da su sun san su ba su yarda da musulunci ba Allah ta'ala ya ce wallahu muhidun bil kafiri wannan shine malamai suka ce mashi wad'u zahiri makana al mudmar an ɗauki suna zahiri an ajiye a gurin da lamiri ne za a kawo hikimar haka a faɗa hakikanin halin mutumin da ake so a bayyana halin nan abokin tagwaitaka wannan ina ga akwai cikin suratul nisa'i ne alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika ko yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul tib'a ra'aytahum ko akti ra'ayta al-munafiqina sai ga waɗannan munafikan ya suduna an ka sujuda saboda duk wanda za a ce mai ga hukuncin Allah ga hukuncin annabi ya kauce ya je wani hukuncin da ba ko yanzu ne aka ce ga inda za a hukunta ka da shari'ar Allah shari'ar manzon Allah قال الله تعالى رسول الله يقول كيف أدير ما تستري رأيت المنافقين سورة آية آية ما أكرمت أي ما هو سوف مجانا وأنا مشاهين جيا ما أكرمت أي ما هو كان عليهم مشاهين جيا يا أخي مجانا الله mashayin giya tsinan ne ya fi magana da manzo Allah ta fi ta zama adalci a gare ka kai kamar yadda suke haka ga a jihar Zamfara wata da tana da aure sai zina za a jefe ta an je kotun shari'a musulunci irin wannan ɗaukar mamaye suwaye suka zo suka kewaye ta aka yi masa kuɗi ba shirin kuma ta yadda aka ɗauke ta babba sun yadda halin ta ai har ru'a kai ta wajen faɗa roma sai rinta ta bar musuluncin gaba ɗaya da haka da inda aka nuna wa mutum cewa Allah ya faɗa annabi ya faɗa in dai mumini ne dama inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah mhm ina ala rabbul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na amma idan ba haka ba wannan fi qulubihim maradun ne su ne suke ganin cewa akwai matsala Allah ta'ala ya nasar da zukatan da hukuncin Allah duk wahala din rinji game da shi wa sai Allah ya cewa Allah ka tabbatar da ni akan tabarkin annabi walau kana qafdan zamri zamri ko fi qafmi na haji ko da kamar yadda manzo Allah ya ce idan karshen zamani ya zo wanda ya rike addini shi kamar ya rike garwashin wuta ne ita ko da kamar hakan ne Allah ni dai ka bar ni tare da annabin dai kawai to ai dan lokaci ne rayuwa ce da an yi an gama shi kenan kawai ta zama kamar abu za su a hala kamar wani dan kamar wani mafarki kawai wanda kai jiya shi kenan an wuce wai an zauna wata aba duniya wai wanda yayi gida wanda yayi begi yana yayi kamfani wanda ya zama kaza wanda ya zama kaza ta wuce ta zama tatsuniya kawai yanzu ne za a yi rayuwa ta gaske ina ba ta gara yasa al-imamu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa annasu niyamun fa idza batu in taba mutanen da kake gani a ban kasa to bacci ake yi kawai idan mutum ya mutu shine ya farka shine daga nan zai rayuwa ta gaskiya wannan ko yana yin wasa yake mafarki yake dan lokaci amma idan ya mutu shine daga nan yanzu tunda dai kabari shine farkon masauki daga cikin masakan lahira in ga alhairi to alhamdulillah yanzu yana gwada za ka tsara alhairi in ka ga sharri kuma Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu yana gwada za ka tsari sharri in ma har ya zuwa wuta Allah ya mana kariya in ma ka samu ceton mai ceto abin a dace shi saboda wasu dalilai to Allah ta'ala ya kara mana karfin imani to Allah ta'ala ya ce wallahu muhidin bil kafir to su kuma me me ake nufi da wannan misalin nasu da aka kawo auka sayyibin minas sama ko kuma kamar wani ruwan sama ne daga girgiji ruwan sama din nan daga girgiji an ce misali shine alqur'ani da ke sauka an gane ko an an buga misalin alqur'ani ne da ruwan sama saboda amfanin sa ka taba ganin an inda za a ce ruwan sama ya sutar in dai bai kai wani haddi ba a ce dai kawai ruwan sama da haka ba a so a yi ruwan sama saboda yana cutarwa ba za ka taba samu sai dai idan akwai wata gaba ce amma ba wai don shi ruwan saman ba kila ko kayi wani gini wanda yayi da kurku in aka tsara ruwan saman kai kana ganin zai biwa zai kaga matsala ta ginin kace dan wasu an tsara nasu ba zai zube ko kuma kila gonar ka ta cika da ruwa wasu ta su ba ta cika da ruwa ba in an tsara ba matsala kaga duk abin yana tare da matsalar kace kai amma shi ruwan sama alkhairi alkhairi ne ruwan sama to yasa aka sabanta misalin shi da alqur'ani kuma minas sama'i yake zuwa shi ma qur'ani min as-sama to fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun cikin qur'ani babu zulumat to wannan zulumatun din ana nufin munafincin da ke ran su munafikan sa ana gano wannan ra'adun din nan kuma wa barqun sida da walqiya ita kuma sida din ita shine bayanan narfan azabar da Allah zai wa munafikai da sauransu shine sida barqun kuma walqiya shi ne ɗan wannan ɗan hassan imanin da ke nema kamar ya zo ya rike munafincin nan nasu to su ne waɗannan guda uku ya kamata a rike da ita zulumatun ɗin shine wannan munafincin nasu ra'adun ɗin shine wato bayanai na azaba na narko wanda qur'anin yake faɗa game da su barkun ɗin shine kuma ɗan wannan hasken imanin na gangan wanda ke nema ya yi tasiri saboda ƙarfin ƙur'ani ya zo ya rufe wancan an gane ko to ya tsanuna a sabi an wufi a zanen mina su aiki hazar mun cewar suna sanya gefen yatsu su sanya a nan gurin saboda jin tsoron mutuwa abinda ake nufi idan sun ko wata aya tana magana kan wani al'amarin da ya shafi munafiki sai ga abin ya fito fili sai su rike kunne kawai saboda su a ganin su idan abin ya yawa zai sa zama masu imani na gaskiya in suka zama masu imani na gaskiya tamkar sun mutu ne tunda sun bar addinin shine mutuwa mutuwa shine barin addinin nan nasu su shine suke fassarawa a matsayin kamar mutuwa ne kawai shine ya tsaruna a sadi ahu fiya ba ne min sawa'i saboda waɗannan tsawaki bayanan narko na azaba da ake bari ba sa so su saboda suna dukkan za su mutu mutuwa shine barin addinin nan nasu sai Allah ya ce Allah dai ya kewaye game da kafiran nan to me hikima cewa Allah ya kewaye game da su cewa su gane cewa ba su ke rike da kansu ba hatta wannan munafincin da suke da dabarun da suke yi dukkan su da iradar Allah ne an gane irada ce ta Allah duk wanda kaga yayi abu ko mai kyau ko mara kyau kuma kowaye asalin abin daga Allah ne kawai shi kadai ko bai da tarayya an gane ko wani masanin Allah yana cewa wala fa'ilan lil khair wa sharri dunahu wa min adabin lasna lahu nansibu sharra ba wanda ke aikata wani abu na alhairi ko aka san shi in ba Allah sai dai ladabi ne yake sa ba a jingina abinda ba alhairi ba zuwa ga Allah ba a cewa Allah ya batar da wani a ce shedan ya batar da shi ko zuciyar zuciyar shi ya batar da shi amma shedan ya yi tsaye wani abu shi kan shahida abu a kan ya sa ma'aiki yake cewa bu'istu rahama bu'istu hadiyar kai ni an aiko ni mai shiryawa ne walai safi yadi min alhidayah ta shewa amma ba wani abu na shiryawa a hannaye na suna wajen Allah tana wajen Allah in ka gana shirye da mutum Allah ya so ya shirye da shi ne kawai yace wa bu'ita shaytanu rawiya an aiko shaytan shi kuma mai halakarwa ne walaysa fi yadihi min al-ghawaya shay shi ma kuma ba wani abu na na batarwa din a hannun shi bai sai ya batar da kowa ba sai me sai waɗanda Allah ya so su bata yasa ko da ya rishin kunya a gaban Allah shi shaidan da da yake cewa la ahata da kanna a kokon yake cewa sai na halakar da su gaba daya sai sai ne ya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayan da ka tsarkake wannan kuma ya zai da zai da lafiya bayan wani ya ce duka amma tunda ya ce ƙarya yake shi ma sai ce to sai dai bayan ka na kwarai wannan na san ba zan iya da su wanda dama kai ka shiryar da su to waɗannan na ƙwarai din su muke ta fata muna roƙon Allah Allah ya sa mu a ciki in ko muna in ko muna ciki to Allah ya tabbatar da mu a kai shine illa ibadaka minhu bil mukhlasin ah to shine wallahu muhitun bil kafiri sai Allah ta'ala sai ya kadil barq yakhtafu absarahu ita wannan walƙiya shine dan wannan imanin da ke rawa yana kusa ya kauce ganinsu ya raba su da addinin nasu kulla ba a ba a lahun mashauki wannan kuma wasu malamai sun ce wata magana ce daban duk lokacin da lamarin musulunci ya yi haske gare su sai su gaba da tafiya in dai ana tafiya gurin da ba za a taba su ba a je yaki a samu ganima a cike aljihoi da kuɗi to masha Allah kai ta tafiya kan nan gurin to kullama a ba a lahun mashauki wa idza azlama alaihim idan kuma abin ya yi musu duhu duhu inda su gaba san ransu za a yi ba kamu kuma sai su sai su jabar ki tsaya ba za su ba wannan yana shirya yana nuna mana shi fa imani da Allah yadda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa ana yin shi ne filin man shaɗi wal makrah a gurin da kana nishaɗi wajen yin abin da abin da baka so zuciya kana ciki cewa in dai abu an ce Allah ya ce ai kawai mu daure mu yi ne kawai in dai kai ka zaba in gurin da zaka yi nishadi ne ka kama yi masha Allah ai da ma ya dace da san zuciya ka sani wannan san zuciya da kake in gurin da kuma zuciya ka take cikkijewa ne ba za ka ruba to ka sani fa cewar wannan fa yana da cikin halayyar munafiki an gane ko Allah ta'ala ya mana kariya da ya fara da barka da sabar sarmu kullama aba lahum mashhur wa idza azlama alaihim qawm to sai Allah ya magana da yare irin na hakika yace walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim ai sun suke irin wannan inda Allah ya ga dama yadda jin nan nasu ya zama na banza bai jin gaskiya ganin ya zama ganin banza bai lura da abu na gaskiya to inda Allah ya ga dama sai ya tafi da jin na zahiri ba ya mai da su kurame na gaskiya ya kuma tafiyar da idanuwan da bai da su makafi na gari da komi a hannun shi yadda ya gusan masa da na koyansa in ya ga dama kuma sai ya tafiyar da na zahirin inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wannan ayoyi ta dukkan masalhun zuwa nan gurin kamar yadda na faɗa shashafa su mutai kuma shashafawa din sama sama sosai suna da fassarori da misalai iri-iri wanda malamai suka fassara waɗannan abubuwan wanda ina tabbatar muku idan za a yi ta maganganu kan za a ɗauki kwanaki ana yin awa daidai din nan kan wannan kuma duk Allah yana kawowa ne saboda haɗarin munafikai kuma misalan da da malamai suke babbadawa kan waɗannan abubuwan ya tattara dukkan zubabin munafikai kuma duk ayar duk ta ɗauke su duka saboda shi Qur'ani kamar yadda na faɗa ba maganar mu dan adam bace magana ce ta mahalicin ‘yan adam in ya kawo ta to tana ɗaukar abubuwa da yawa kuma ita ce ɗin da ya guda ɗaya inna Allah ala kulli shay'in qadir to ina ga lokaci ya riga ya ya kawo shi nan za mu tsaya amma muna ba da shawara a da ƙoƙarin zuwa da wuri ba sai ƙarshen lokaci ba hakan zai sa kila mutum ya samu fa'ida mai yawa ba zai samu wani abin da kila an faro shi sai dai ya karshen sa ba sannan kuma tunda Allah ya kawo mai yanayi na zamani karatu a kan sanya shi a wurare daban-daban na harkokin social media din da gurgur da kuma kan facebook suka sanya a kan jiya na fara jin wannan ana cewa an fara kawo ko a live da kuma bayan na fi kila daga bayan mutum zai iya ganin sauki to Allah ta'ala ya sanya abin ya zama alkhairi Allah kuma ya sanya mu yi dan shi ba dan wasu ce mun iya ba Allah kuma ya tsarkake mana zukatan mu duk abin da zai cuso mana da wani koriya ko sum'a ko ganin wani ya ya yaba Allah ta'ala ka hana mu da ku zuciyar mu karka ba mu damar yin wata abu duk abin da zai zama to dan kai dan neman yardarka Allah ta'ala ka kawo mana daukin da bamu ga saba ba in dai kan hake kamar ma annabi sallallahu alaihi wasallam magabatan mu da malaman mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu gafara wanda muke tare da su kuma a yanzu da mu da su duka Allah ya tsora karshen mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da masu neman addu'o'i a wajen mu da kuma kare mu daga dukkan sharri da tsarkake mana zukatan mu da tsarkake mana ayyukan mu da tsarkake mana dabi'un mu ka ba mu kariya duk inda muke fuskanta kuma Allah masu tada kayar baya Allah ka kama hannayensu da ƙarfinka da ruwaya masu taimakonsu kuma Allah ya kama hannayensu su ma Allah ya haɗa kan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koda sabari a cikin su ya kuma kawo masa ƙarfi da ruwaya bi zahir rasulul azam sallallahu alaihi wasallam to ga yin mu ji addu'a ko idan akwai tambaya ɗaya dai haka in akwai ta in babu ita kuma addu'a ta ci amma idan akwai kaɗan kare mutu ba a ba da dama ya sa mun ba da dama idan a kamar yanayi yana gwada gaske a zuwa ku ta yi ina da amika wa malamin da sai mana ku sai lawa da a yi sa da kuma kafin addu'a muna mika godiya da fata alheri ga wanda suke kawo kayayyakin buɗe baki a nan Allah ya tsara masu arziki da alheri kuma Allah ya sa wasu koyi da su sannan kuma a kuma sun da suka dan gyara mana suka sai mana waɗannan abubuwa ga shi nan gwai na zamani mai kyau Allah ya saka masu kai da kuma wasu ɗan fili haka da suka ɗan babbata a nan wasu suka zo suka gyara duka Allah ya saka wa kowa da alheri in ka ga ana alheri ka shigo kawai saboda shi lamarin Allah game da na shafa ne shi ke yin kayan shi in ka shigo a yi da karamauta ka samu lada in ka ki shiga kuma wani yayi Allah ka bani iko ne a zama a nan da ayo alhamdulillah Thank you. آمين آمين
Thank you.